من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع يوم الجمع لا ريب فيه وبنجي سبحانه وتعالى yana cewa annabi wa kazalika ay mislu zalika al-iha misalin wancanan ka wahayi da nake maka a wahaina ilaika muka yi wahayi zuwa gare ka qur'anan arabiyyan qur'ani wanda ya zo da lugar larabci da tunzura ummar qura don ka gargadar da uwan alƙarru ita ce makka an ambace ta da umar kwara don ita ce farkon garin da allah ya dauka ya halice ta ya kuma girmama ta kuma ya zaɓi fiyayyen halitta annai muhammadu shi ne garin da zai zo a ciki saboda haka ya ambace ta da umar uwan alkariyo wa man haulaha da wanda suke daura da ita ay ahli makka tawsairun nas mutanen maka da sauran mutane ba ke daya wato zuran nasa yawon jami ka gargadar da mutane akwai ranar taro wani rana ne ranar taro a yawon kiyamati ranar kiyama to jima'u fi yalkhala'iqu wanda ake tara halittu a cikinsa la raiba babu kokanto fi a cikinsa wannan rana in an taro za a rarrabu فريق في الجنة وفريق في السعير waɗansu yankin jama'an masaukinsu a lahira shine gidan aljanna wa fariqun waɗansu yanki kuma masaukinsu a lahira fi sa'ir Allah ya tsare mu da wutar sa'ira bayan da za a yi sai an je lahira kuma masaukin guda biyu ne dole a je ɗaya wala sha Allahu da Allah ya so la ja'alakum ummatan wahidatan da ya sanya su addini guda daya al'umma guda daya ala dinin wahidin wa huwa al-islam shine musulunci amma Allah bai haka ba yayi wani kafiri yayi wani musulmi wannan nufin Allah ne walakin amma yadkhilu man yasha'u yana shigar da wanda ya so fi rahmatihi a cikin rahamarsa su ne muminai din والظالمون الظالمين الكافرون كافري ما لهم من ولي باس دون مجبنشي ولا نصير قوم يتمكو يدفع عنهم العذاب وان ذي تنكو ديمسو عذابا
أولم تكن من دونه أولياء فالله هو العزيز وهو العزيز المؤمن وهو على كل شيء قدير وما خلقت وما خلقت من شيء فهو من الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وعليه
نعم أم اتخذوا من دون الله أولياء shin sun riki wani Allah ayin asnamu gumaka auliya ababen jibanta ai mun qadiyatun bi ma'ana bal lil intiqali wal hamzati lil inkar ai laysa almutakhadhuna awliya wadanda suka riga gumakan nan ba Allah ba ba su ya kamata riga su zamo waliyan su ba wallahu huwal waliy Allah shine mataimaki annasir lil mu'minina wal fa'u fa'idin nan limujarrad al arabi don arabi ne wa huwa shi Allah huwa yuhyi al mauta shi yake raya matattu وهو على كل شيء قدير shi mai iko ne akan dukkan komi wato kuna Allah subhanahu wa ta'ala ce da ya ga dama da ya sanya al'umma guda daya haka ya ga dama ba mai tambayansa matsiyaci ne matsiyaci ne mai arziki mai arziki ne annabi yana cewa kullum mai yassarun lima kulika lahu kowa da gangan shi an hore masa abin da aka halice shi don shi wanda aka halice shi don kadaita Allah da ibada shi za a sauke mishi bai ganin saukin komi kamar wani mumini yana ganin saukin ya je ya sallah ya azumi da sauransu shi ko wanda ba haka ba wancan abin da aka yassare masa shi zai je ta yi in ka ce ya sallah sai ka kaja mashi wani babban lamari to ba a hore mashi shi ba to Allah ce duka ne haka ya ga dama dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne wa ma qadalaftum abinda kuka yi sabani mal kuffari tare da kafirai fi shayin aji a cikin sami shayin na wani abu na addini wa ghairihi da wani sa fa hukmuhu mardudun ila Allah hukuncinsa abin mayarwa ne zuwa ga Allah يوم القيامة ران القيامة يفصل بينكم ذي رلبي تكانوس قل لهم كتمسوا من ونن ذلكم الله شيني الله ربي وبنجينا عليه توكلت كألا ني توكلي وإليه ذو غريش عني منك كوما
قالوا سبحان الذي جعل لكم نفسكم أزواجا ويطمئن لله من أزواجه من أنفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يستر القدر ونشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم Allah nan fa shi ne fadiru samawati mai kagan sammai wani alli da ƙasa mibdi'ihima shi ya kage su ja'ala lakum min anfusikum azwajan ya sanya mataye daga cikinku haitu halaka adama min lili hawa inda ya halitti adamu daga haƙarƙarin hawa daga haƙarƙarin adam don adam shi ne allah ya halitta da kalman kun faikun da laka bayan gama adamu aka ce zauna aljanna a cikin aljannan sai ya yi bacci a cikin baccin ne aka cire haƙarƙarinsa na hagu na ƙarshe wanda ya fi kowanne karkacewa daga nan aka rakaba matansa hawa'u yana bacci da ya tashi sai allah ya rakaba sha'awa tsakanin namiji da mace ya miƙa hannu zai taba ta aka ce kame me kusa da kai ya ce imra'atu me yasa ka ambace ta imra'atu take yace li annaha khuliqat min al-mar'i an halice ta daga mutum ne me ka sa mata suna yace hawa'u me yasa ka sa mata suna hawa'u ce li annaha khuliqat min al-hayy daga rayayye a to hibbuha kana son da yace na'am to kawo kudin sadaki ya daura aure babu shi aka ce salli ala habibi muhammad ya salati ga masoyina muhammadu sallallahu alaihi wasallam 20 salatin a ce daura wurin uwar kowa sadakin salatin annabi muhammadu sallace ku tuna irin waɗannan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saurara ku saurara ke ma mata da kuke gani karkatattu ne a karkataccen abu aka halice su idan ka ce za ka daidaita su sai ka karya su in ka bar su kuma a tafi a karkacen haka nan dai ake to Allah yana ce maku ya halitta maku mata ta inda ya halitta hawa ka san inda ta fito min lalin adama daga haƙarƙarin adamu ne aka halice ta wa milal an'ami daga dabbobi kuma Allah ya halitta azwajan zukuran wa inasan maza da mata wannan duk aikin Allah ne yayi haka ne don ku yawa shi ta manzo Allah yake ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukasirun bikum yawmal qiyamah ko a wurin matar da kuke so mai haihuwa zan yi gasan yawa da ko ranar kiyama manzo Allah yana cewa tazawwaju fa inna khayra hadhihi ummati alladhi huwa al-mustafa sallallahu alaihi wasallam aktharukum nisaan ku yi aure al'umma na domin wanda yafi kowa a cikin al'umman nan ni ne Muhammadu na fi kuma yawan mata to Allah yana gaya muku dai cewa ku gode ma neman Allah يزرعكم بالعجمية يخلقكم بالمعجمة يزرعكم ينا هلتنكم بي أجنس بالجول أي يكسركم ألا ينا يويتاكم بسببه سبب ما تنم بالتوالد نعيوا والنمير للأناس ولنعامكم بالتقليب للرجال ليس كمثله شيء Allah nan da yake yin haka babu wani abu mai kwatanciwa ga Allah alkafu za'idatun laisa mislihu shay'un ba wani abu kaman Allah liannahu ta'ala dan Allah ta'ala la misla lahu ba makamanci gare shi wa huwa samiu Allah shine mai ji lima yuqalu ga abin da ake fada albasir mai gani bima yaf'alu da abin da ake aikatawa lahu maqalidus samawati lahu maqalidus samawati mabuɗin taskokin sammai da ƙasa duk na Allah ne ba wanda ya san adadin ruwan da za a yi sai Allah ba wanda ya san tsiron da zai tsira sai Allah ba wanda ƙaruwa ko raguwa sai Allah ya ce duka waɗannan na Allah ne mafatihu khaza'inihima mabuɗin taskokinsu minal maɗari daga ruwan sama da adadin ruwan saman ba wani ɗigo da za a yi na ruwan sama a kowane gari a duniya sai Allah ya san iyakarsa wannan ba ce da tsiro wa gairihi ma da waninsu ya fi da rizka liman ya sha Allah yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama ba wai ni ya fi kowa dabara ba ne a haka dai ya so imtihanan don jarraba to jarraba ne mana ya gani ya gode in ya gode ya ƙara masa in shakartun na azirin na kuma ɗayin kabartun ina azabi na shari ya yalwata ma wani ya ba shi kuɗi ma bi ghairi hisabi ka tambaye shi nawa ne kuɗin ka ce bai sani ba sai ya koma takarda ya gani wa yaqdiru ya kunta taliman ya sha ga wanda yake so shi ma ibtila'a wani ya kunta sa mata ya matsa masa bai da abin kari ga makocinsa yana ji bai san iyaka ba wa yake yin haka sai Allah shi ma ibtila'an ya jarrabe shi ya gode ma Allah dukkan mu gode ma Allah da mai shi da maraki idan ya ba mai shi jarraba ne in ya baka jarraba ne kai jarraban ka nan za ka ga Allah bai maka komi ba to lafiya ba nawa ka saya baccin da kake yi ka ji daɗi nawa ka saya iskan da kake sha nawa ka saya baka da kuɗi ko to sai da hannunka dubu goma mana ya tsanka ka sai da dubu goma kamar yadda wani bakiri talauci ya mai talauci ya je kai karan Allah wajen wani wali shi dai Allah ba ya sai shi ya masa kawai ba ya ce me yasa ya ce ya mai da ni talauci ya yawa ya ce to ba ga da lazo don Allah ka yanke mini hannun kan baka dubu goma dinari ya ce albarka ya ce to kila na daman kana cin abinci da shi ne yanko na hakun ya ce shi ma a nawa dubu goma ya ce albarka kafa ɗaya ba ya ce albarka biyu ma albarka ya ce to kana da jarin dubu arba'in kana karan Allah to a ce Allah subhanahu wa ta'ala in ya barka ba shi din sauwake maka kaya yayi in ka je lahira dama baka bar komi ba ai ba wani ganin hisabi zallolin ka ne sauran dan dan kurakurai a ce an gafarta maka in ka nisanci manyan shi ko wanda ya je da shi to sauke wancan gidan nawa ina ka samu wancan ina ka samu ina ka tara wannan wannan haramun ne wannan haramun kai ka kwanta a aljanna har ka ji an tare ka shi yana can wajen lissafi to Allah yana gaya maka dai shi ya ga dama ya yalwata mu wani dan ya jarraba shi ya kuntata mu wani ya jarraba shi innahu shi Allah bi kulli shay'in alimun masanin dukkan komin
شرع لكم من نبي ما وجدتموه والذي أوحينا إليك وأرسلنا إبراهيم وموسى وعيسى أن يمتنا ولا تتفرقوا فيه فبرأ على المشركين ما تدعوهم إليه الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد
شرع لكم ألا شرع دامكم من الدين لقى الدين ما وصى به نوحا أبن وصيتي ما النبي نوح نشي النبي نوح huwa awwalu anbiya'i shari'ati shine farkon annabawan shari'a daga kan annabi adamu har zuwa kan annabi nuhu shari'an su kawai tauhidi da shirin yadda za a rayu tauhidi ba wani annabin da ya zuba tauhidi shi tauhidi ne maganar salloli biyar da sauransu ba ta taso ba lokacin ya za a shirya duniya tukunna su kadai ne a wurin to haka aka yi ta yi haka aka yi ta yi a wancan lokacin za ka iya auren ƙanwanka za ka iya auren yanka za ka iya auren ‘yar'uwanka har zuwa lokacin da allah ya aiko annabi nuhu alaihi salam da annabi nuhu ya zo alaihi salam ya saukar da shari'a aka haramta auren uwaye da ‘ya'ya da ‘yan uwa to haka nan tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim su kuma wato shari'an annabi nuhu ake har zuwa lokacin annabi ibrahim tsakanin annabi ibrahim da da da da da shi nuhu an samu annabawa hudu da salihu to duk ba su da littafin su shari'an da suke yi na annabi nuhu ne da annabi ibrahim ya zo shi kuma sai aka koma shari'a annabi ibrahim tsakanin annabi ibrahim da musa to duk annabawan da suka zo a wannan tsakani suna da shari'a da annabi ibrahim yake har zuwa lokacin annabi musa alaihi salam to daga annabi musa ya zo kuma sai aka bashi a taura to da tauran nan ake shari'a kuma har zuwa lokacin annabi isa alaihi salam duk annabawan da suka zo tsakani suna gudanar da abin da a taura ya ce to da annabi isa ya zo sai aka bashi linjila to daga lokacin isa har zuwa lokacin annabi muhammadu linjila ake amfani da shi dama babu wani annabi tsakani shi dama kamar ya zo ne ya ba da labarin annabi muhammadu ya kusa zuwa shi sa allah ya kawo su a jeriya nan ya ma wasa bihi nuhan shi aka fara ba shari'a wallazi ya auhayna ilayka da wanda muka yi wahayi zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahima da abinda muka yi wasiki ma annabi ibrahim da shi da Musa da Isa kaga su waɗannan su suke da littafai na shari'a abinda muka yi masu wani an aqimu dina ku tsaye da addini wala ta tafarraku kar ku rarraba biyu a cikin sa hadha huwa al-mashru wannan shine abin shar'antawa al-Musa bihi wal muha ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda aka yi wahayi zuwa ga annabi wa huwa tauhidu shine annabi yake ce afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah mabibicin abinda na faɗa da ni da annabawan da suke gabana la ilaha illa ne ba wani annabin da bai zo da tauhidi ba kabura alal mushrikina ya yi girma akan mushrikai ma ta duhun abinda kake kiran su ire zuwa gare shi mina tauhidi na tauhidi mushrikai sai da gani wai allah ne za mu bi guda ɗaya shine allah ce wannan magana cewa bi allah yana masu girma to ku sani Allahu yashtabi ilayhi man yasha Allah shi yake zaben wanda ya ga dama zuwa gare shi wa yahdi ilayhi man yunib yana shiryar da wanda ya koma zuwa gare shi ma'ana nan Allahu ya tabi shi kusata ga Allah akwai wanda duk kokarinka ba za ka kai ba ba a samun annabta da kasabi ka ce za ka yi ta sallah har ka zama annabi baiwa ko za ka yi ta azumi sai ka zama annabi bai ruwa ka dai zama wani abu ko wali ka iya tsayawa nan duk matsayinka to ba za ka kai annabi ba sai wadda Allah ya ga dama ya ce shi ne annabi wannan ba ijtihadi ba ne to kuma annabawan akwai wanda sai ya yi ƙoƙari sannan ya kai inda yake kamar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya fita daga wajen namuru zai ce inni zahibun ila rabbi sai hadith zan tafi wajen ubangiji na da sannu zai shirya da ni sai da ya ta aiki ya ta aiki Allah ya ce to yanzu ka kai a saka halilullahi shi ko annai Musa shi ma kami ya kai matsayin da yake sai da aka yi alkawari ya azumin kwana talatin ya zo ya munajaci da Allah da ya kwana talatin sai ya ji bakin shi na ɗoyi sai ce kai in je majin ganawa da Allah da ɗoyin baki ya ɗauki magogi ya kukure ya kurkure wai sai da ya ji bakin na ƙamshi sai ya wajen munajati Allah ya ce Musa mai ka zo ya ce na zo munajati ya ce ai da saura me yasa ka goge bakin kai ce na je na doyi ya ce abu ai doyin nake so la halufu fa misami alimu min almiskin Allah doyin bakin mai azumi ya fi kanshin almiski wajen Allah no haka koma ka je kai goma ya je goma doyin bakin nan dai ka zo da shi sannan aka gana da shi amma annabi muhammadu shi nashi ba haka ba ne zaɓi ne daga Allah Allahu ya tabi man ya sha subhanan ladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana linarahu min ayatina shi kan ba wani magana zahiru ila rabi ba je kaka kara azumi yana kwance ne jibrilu je ka dauko man masoyina manzo Allah ya tashi tashi Allah na kira ina za mu je kai da ita zuwa ga buraka dan a hau to Allah yana ga Allah ku yace bi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib yana shiryar da wanda ya koma gare shi wato ma'ana ana nuna wanda Allah ya ga dama sai ya zabe shi ba shi annabta man yunib kuma wanda ya ta ijtihadi yayi ta kokari yana zikiri har manzo Allah ya ce ma zalal abdu a hadisul qudsi ma zalal abdu yataqarrabu ilayya bi nawafil khair bawa ba zai gushe ba yana kusata gare ni da nafilan alkhairi kamar yadda ka sani ko a duniya da nabila ake bibin mutane ba lahiran ma haka ne kowa ya yi daidai a halitta kowa ya daidai a wurin kwanciya amma mai tsada ya fi naka mara tsadan ko ba dole ne ka sa mai tsadan ba to haka nan nafila ba dole ba ne amma da shi ake fifita to shi ne manzana ke cewa bawa bai gusewa yana kusata ga allah da nafilan alkhairi allah ya ce har yanzu zamo ni ne kunninsa ni ne jinsa da ni yake ji da ni yake gani to manyi ne bu kenan duk wanda ya koma ga allah yana zikiri yana ƙara kusata ga allah yana istighfari yana ƙara kusata ga Allah yana salati yana kasa da Allah duk shi yake yi komawa ga Allah ma sai ya ga dama wa ma tafarraqu وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وبغيا بينهم ولولا تنزل القرآن من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أوتوا الكتاب من بعد الذين كرهوا وليكم فلذلك فليولهم كما قلت لا تتبع أهواءهم وقل أمركم بما أنزلهم من كتاب ومن آية بينكم الله ربنا ربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
na wa ma tafarraqu ay ahlul adyan ma abota addine ba su rarraba ba fi dini a cikin addini bi an wahada ba'dun wa kafara ba'dun sashi ya mai ya kadaita Allah sashi ya budurce illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan sani ya zo musu da tauhidi duk duk annabin da ya zo ya zo da tauhidi ne bagayen dan zalunci min al-kafirin da kafirai bainahum tsakaninsu walaula kalimatun sabaqan min rabbika in ba don kalman ubangiji da ta rigaya ba daga ubangijin ka bi takhiril jazai da saka da jinkirin jazai ila ajalin musamman zuwa ajali abin ambatawa shine ranar kiyama la qudiya bainahum da an yi hukunci tsakanin su bi ta'dhibil kafirin fid dunya da azabtar da kafira a nan duniya amma Allah ya riga ya hukunta cewa ku yi ta yi zai zo ya kama ku ranar kiyama in ba haka ba da Allah ya gabatar an yi sarari a azabtar da kafiri tun a nan duniya amma ya riga ya rubuta cewa sai an kai lokacin wa innal ladhina urisul kitaba hakika wannan aka ba aka gadar musu da littafi min ba'dihim bayan su humul yahudu sune yahudawa wan nasara lafi shakkin wallahi suna cikin shakka minhu min muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga annai muhammadu muribin mulkin firribati mai aukar da mutane a cikin kokanto falizalika saboda haka tauhidin nan fad'u ya muhammadu ka kira mutane ya muhammad za a kawo jimla wajen guda goma anan fad'u ya muhammadu ka kira mutane zuwa ga allah bayan nan wasaƙin alaihi ka daidaitu kama umarta kama yadda aka hore ka wannan kalma da Allah ya gaya wa annabi fasaƙin kama umarta sai ce Allah ya zan yi in daidaitu kamar yadda kake so na san ma yadda kake so ba zai in daidaitu sai aka kan annabi ya yi furfura aka ce ya rasulallah kanka ya yi furfura da wani sai ce shayyabar ni hudu a hawatuwa ai suratu hudu ita sa ni furfura cewa da Allah ya wayi istiqama yadda yake so ina zan iya to tsoron wannan shi yasa ni burbura ya zan yi inje wajen Allah ban daidaitu ba to kan kaman mudin da aka ce annabi kenan ake faɗin haka to ina zaka samu istiqama kai wala tattabi karkabi ahwa'ahum sun zuciyansu bi tarki a cikin barinsa wa qul ka ce amantu bima anzalallahu na ba da gaskiya da abin da Allah ya saukar min kitabin daga littafi wa umirtu an hore ni li adila in adalci bi an adila bainakum in adalci tsakanin ku bil hukmi a cikin hukunci Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijin mu shine ubangijin ku lana a'maluna ayyukan mu na gare mu ana ladan ayyukan mu yana gare mu walakun amalukum ladan ayyukanku kuma mummuna yana wurinku wa kullun ijaza bi amalihi kowa ana masa sakayya da aikin sa ne saboda kan an je lahira la hujjata bainana wa bainakum ba wani husuma duk wanda ya aikin kirki shi za a saka masa wanda ya aka za a saka masa wa hadha qabla an yumra bil jihad wannan ya ba ne kamin ayi horo da jihadi Allahu yajma'u bainana Allah zai tsara tsakanin mu fil ma'adi a makoma lahira li fasli qada don rarrabewan hukunci wa ilayhi al-masir makoma zuwa ga Allah ne almarja ba daga nan bane daga can
والذين آمنوا بالله بما توجب له وجههم دائمة من ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب والميزان وبعد ذكرى الساعة قريب يسألون عن الذين آمنوا بها والذين آمنوا بها ويعلمون أنها حق ألا إن الذين يمارون بالساعة كجبال بحيث
na'am walladheena yuhajjuna bil- billahi haƙiƙa waɗanda suke husuma a cikin addinin Allah nabiyyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma sujiba lahu bayan an amsa masa matar din ya mutu min ba'di ma sujiba lahu bayan amsa masa bil imani li zuhuri mu'jatihi da bayyanan mu'jizan sahumul yahudu sune yahudawa hujjatuhum hujjan su dakhilatun batilatun batacciya ne inda rabbihim wurin ubangijin su walahum wa alaihim ghalabun fushin Allah ya tabbata gare su walahum azabun shadidun azaba mai tsanani ya tabbata gare su Allahu allazi anzala alkitaba Allah Ubangiji shine wanda ya saukar da littafin Alƙur'ani bil haqqi da gaskiya muta'alliqun bi anzala wal mizana ya saukar da mizani na adalci wa ma yudrika me ya sanar sheka la'alla sa'ata wa taqila sa'al qiyama ityanuha qaribun zuwanta yana kusa wa la'alla mu'alliqun lil fili anil amali aw ma ba'dahu shi la'alla nan ya rataye da fili na qaribun din nan ko abin da ke bayan sa saddan musulman sun nuna mafi wadai wa yasta'jil bi alladhina la yu'minuna idan ana fadin kiyama kafirai wanda suke ganin kamar abin wasa ne sai su ce wai yaushe ne ma yaushe ne ma shine Allah ya ce ah yasta'jil bi alladhina la yu'minuna waɗanda ba su ba da gaskiya suna neman gaugawa biha da ita ya na suna cewa matata ce yau shi za a yi tashin kiyaman zannan don zato minhum daga gare su annaha ghairu atiyatin cewa kiyaman ba zai zo ba wallazina amanu amma waɗanda suka ba da gaskiya da Allah musbiquna khaifuna masu tsoro ne min hala gare ta wa ya'lamuna sun san annaha alhaqu cewa tashin kiyaman gaskiya ne ala innal ladzina yumaruna ala ma'ana ga na'am hakika waɗanda suke jayayya fi sa'ati a cikin sa'ar kiyama la fi dalalin wallahi suna cikin bata ba idin manisanci
الله الكثير بعباده يرد ما شاء وهو الغفور العظيم من كان يدعى التسمية من كان يدعى الفتاة التي يمكنها ومن كان يدعى التسمية فسده في عزمه وما كان له يسمه ومن كان يسمه التسمية يمكنها وما له بذلك من نصيب
Allahu ladibun bi ibadihi Allah mai lutufi ne ga bayansa barrihim wa fajihim mutumin kirki da mutumin banza don Allah lutufinsa don ka saba maka ba zai hana san masa ba zai hana ka abinci ba ba zai ƙi ruwa a gonanka ba ba zai ƙi baka lafiya ba ya ma ƙara maka lafiya don ka ji daɗi ya kama ka so shi ne ce laɗefun da mai bi da mai rabi shi ne ce barrihim wa fajirhim haisu lam yuhlikuhum ju'an Allah bai halakar da su don yunwa ba bi ma'asim da sabon su yarzuqu man yasha Allah yana azurta wanda ya so min kulli minhum kowanne daga cikin su da na kirkin da wanda ba na kirkin ba ma ya shawo abin da ya ga dama ya bayar wa huwa alqawiyyu Allah shine mai karfi ala muradihi bisa nufinsa al-aziz buwaye al-ghalib marin jayi ala amrihi a duniya dama mutane biyu ne man kana yuridu harsal lahirati wanda ya kasance yana nufin kasabin aikin lahira ai kasba huwa sawabu nazillahu za mu ƙara masa bi harsihi a cikin abin da yake nema kasabin sa bit tad'ifi da ninninkawa alhasanatu ila al-ashrati aw al-akthar daga daya Allah ya mai da shi goma in dai aikin alkhairi ne in ya ga dama ya ƙara fiye da goma to wa ba na shi ne wannan kenan har ila ila wa man wa man kana wanda ya kasance yuridu harsar duniya shi ko duniya yake nimi min nutihi min hadha mubashi min hada gare ta bila tan'ifi ma kutuma lahu ba tare da ninnin kan abin da aka rarraba masa ba shi yasa manzo Allah ke cewa mutane kashi biyu ne daya kullun yana aiki don duniya ne daya kullun yana aiki don lahira ne to duk mai aiki don lahira Allah yana ninninka masa lada kaga shine mai cin riba duk wanda zai je ya sai da kayansa daya a bashi goma an ce cin riba wanda ya je sai da kayansa daya a bashi daya shine bai cin riba ba shine Allah ke cewa nazillahu fi harsi duk wanda yake aiki na Allah yana neman kasabi to za mu bashi ninninka masa daga daya zuwa goma in mun ga dama mu kara har bakwai in mun ga dama ɗari bakwai Allah kuma zai isan masa al'amarin duniya wanda kuma ya aiki don duniyan ba zai samu komi ba daga duniyan sai abin da aka raba na a bashi ya yi hasanin lahira shi sa hadisi yake cewa Allah ya ce ma duniya ya duniya akhdimi man hadamani wat'ibi man hadamaki duniya wanda ya ce yana hidima na ki masa hidima duk wanda ya tsaya fada na ya ce ni ya sani to duniya ke biyo shi ke ta bashi duniya duk wanda ya maki hidima ki sa shi wahala duk wanda ya maki hidima ki sa shi wahala duk mai hidiman duniya wahalalle ne kana da miliyan dubu baka kwanta a gidanka ba kullum kai ne wannan kai ne shiga hadari jirgin sama kai ne shiga mota ko ta kuli kuli da kai a hanya hore kaga kullum hidiman ne a kulla wancan a kulla wannan rai na karewa kana kara ajewa rai na karewa kana kara gini rai na karewa kana zuwa nan kaza kaza ba kawai ran da ka mutu Allah zai ce ba naka bane ni zan raba a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza kaga matsala ya samu shi ko mai hidiman Allah ya ce zauna a banka zan turo a baka yana da zai ce akan man kalla dan mana addu'a wato nan dana daka Allah na bata ruwa ko saboda me ya ce hidiman Allah ya ce Allah ya ce zaka gani kuwa kai ko mai hidiman duniya wahala wahala ba zai zai iya kiyamun laili ba ya tsaya neman kuɗi da rana yau ya tashi ya nafila da daddare yana can ya je wannan wuri ga zagi ga faɗa in ya ga za a cuce shi wani ɗan kaza ne wani ɗan kaza ne kaza kaza to aka Allah yake ce ya to ku yi aiki don lahira shine riba in ka samu duniyan wani riban kafa ne amma ka sani nan zaka bar shi da yawa ka wuce ka ga katon gida ce da na wani ne ya mutu yayan sun sayar ana can shi ma ya mutu yayan sun sayar ana can shi ma ya mutu yayan sun sayar har dai Allah ya gaji abinsa ba mai so kuma to amma ka taba ganin ilimin wani an sayar sallan wani an sayar zikirin wani an sayar karantar wani an sayar bin Allah wani an sayar to ka san mai riba ka nemi mai riba ba ce kar ka nemi wannan ba abinda aka kaddara maka za ka samu amma kar ka manta da wancan da mai yin haka nan wanda ya nemi duniya nutihi min ha za mu ba shi duniyan bila ta na'ifin ba ninki wa ma lahu bil akhirati min hasab min nasibin amma fa bai da rabon lahira am
amma man shaka ya'udhum min an-nar ma la ya'lamu illa wa la ya'lamu al-hajj taqulu bainahum wa inna al-zalimin lahum 'adabun alim تربى الذين مسكنا ما كسبوا وهو أمهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في ربات الجنات لهم عشاب عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير أم بل لهم الكفار مكة شركاء ko a'a kafinan maka suna da abokan tarayya ne hum shayatinuhum su ne shaidanansu shara'u ay shuraka lahum suka kawo shari'a ba na Allah ba lil kuffari من الدين الفاسد نا الدين باتشي ما لم يأذن به الله أبن دا الله بي إذني با كشركي كمن شركة دا سكي دا الله وإنكار البعث دا مسن تاشن قيامة Allah ce walau la kadiman lil fasli in ba don kalman da Allah yi na ranar rarrabewa ba shine ranar kiyama alqalahu sabiq hukunci wanda Allah ya riga ya rubuta bi anna jazaa cewa sakamako fi yawmil qiyamati a ranar kiyama ne la qudiya bainahum da an yi hukunci tsakanin su bainal mu'minina tsakanin mu'minai bi ta'azibi da azabtarwa lahum gare su fi duniya nan duniya na fi duniya nan duniya نعم وإن الظالمين أجيك الظالمين كافرين لهم عذاب أليم عذاب من رددية تبتغليس ترى الظالمين يوم القيامة مشفكين مما كسبوا يا رسول الله ذاك قرانا القيامة ذاك قع الظالمين مشفكين سنة طورة مما كسبوا لقابل سكا أيكة من الدنيا الدنيا من الصيئات نممون أيكي أن يجازوا أساكا مصو عليها كنتا وهو الجزاء عليها واقع به يوم القيامة لا محالة sakamakon nan da suke tsoro kuma wallahi zai auku gare su ranar kiyama ba makawa wallazina amanu wadanda suka fara gaskiya da Allah wa amilus salihat suka yi aiki na kwarai fi raulatil jannati sun tabbata a cikin fadamun aljannatai an an zai ma mafi tsarkin su bin nisbati ilaymin dunahum lahum ma yasha'una inda rabbihim abinda suke so duk ya tabbata gare su duk abinda dan aljanna ya darsa a zuciyarsa sai dai ya gaishe a gabansa zalika wancanin ka huwa al-fadl al-kabir shine falala al-kabir babba
ذلك الذي وجدناه فتح الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا تحكم عليها بأمثلة الوعد من قبلهم ومن كفر
نعم ذلك الذي يبشر الله عباده الجنة nan da yake falala ne babba shine wanda Allah yake bushara min al-busharati muhabbaban wa mustaqalin yubashshiru ko yubshiru Allah yake bushara ma ibadahu bayansa alladhina amilu salihati wanda suka aikata aikin kirki kul ka ce musu ya rasulullah la as'alukum alaihi ajra ba ina tambayan ku ku biya ni lada ba ala tablighi risalati bisa isa da manzanci illa al mawaddata sai dai soyayya fil qurba a cikin kusanci istinawul munqadiru lakin as'alukum ina roƙon ku an tuwar du qarabati ku ba da kusanci na allazi huwa qarabatukum wanda shine kusancin ku aidan kuma fa inna lahu bi kulli badnin min quraishin qaraba domin akwai kusanci ga annabi a cikin dukkan gidajen ƙuraishiyawa maza Allah sallallahu dukkan gidajen ƙuraishiya guda goma sha biyu kowanne yana da kusanci da su shi sa da aka je da sabai suka suka je wajen najashi wajen maganan gudun hijira da musulunci ina tambayar su shin wannan mutum da ya ce shi annabi ne an taɓa samun irin a kakanninsa akwai sana sai ce to ya yake a dangi ce ai ko ina danginsa ne ce haka ake aiko annabawa kuwa to manzo Allah zan ke cewa ku dai ku kiyaye mini dangantaka na ban ce ku bani kuɗi ba amma kusatan annabi akwai ali aqilin ali ali ali ali aqila ali jafaru ali jafar dukkan su sun shiga su ne kuma sharifai ma alhasaniyuna wal husainiyuna akwai sharifai hasanawa wato jikokin hasan akwai sharifai jikokin husaini ƴaƴan fadima duk su ne annabi ya ce illa lamawaddatu bil qurba ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam din na Allah ya ce annabi ya ce ku kiyaye mini su ku kiyaye mini su ku ya inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijza ahli al bait wa yudhkirukum tadhkira Allah yana nufin ya tafiyar da dauda gare ku ƴan gidan annabi kaman ya tsarkake ku tsarkake shine annabi ce illal mawaddatu bil qurba yakan ce Allahumma haula wata rana ya kira Aliyu ya kira Fadima ya kira Hassan ya Husain da Husain ya ce Allahumma haula ya ahli baiti waɗannan su ne ahalil baitina to za ka ga yawancin za ka samu sharifai dukansu jikokin hassan ne mafi yawa jikokin husaini ba su da yawa saboda shi husaini lokacin da aka yakin karbala aka kashe shi da kusan zuriyarsa gaba ɗaya sai 'yan kaɗan suka yi saura to shi ko sai na hassan lokacin da maganin ya taso sai ce lailatul qadr khairun min alf ba maganar mulki ne ba na sauka na koma gefe daya in samu da electric kadir kawai ya fi mini ya fi mini dare dubu saboda haka ba yi ba ya koma amma duk da haka guba aka sa aka kashe shi shi kuma huzaini ya dauki jama'ansa ya kama hanya suka tare shi a karbala wanda dai duk ya yakin karbala shi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ahlu baiti ahlu baiti ahlu baiti wanda ga duk wanda aka ce wannan ya danganta ga annabi muhammad to ko ƙarya yake yi karka saba masa in dai ba ka san shi makareci bane ka girmama dangin manzon Allah an aka ce maka wannan sharifi ne Allah ya ce annabi ya ce ka kiyaye min kayan kake ko me ka gani yana yi bashi da kayan sa dan gidan annabi muhammad amma an ka san makareci ne annabi ya ce to duk wanda ya ce shi sharifi ne ba sharifi ba ne ji shehu sanu sai ce uddi ba hatta ya karba ilal mauti Allah dabtar da shi zai ya kusa mutuwa ba za Allah salasa kuma ya ce tarattun fihim kitabullahi wa ahli baiti na bar maku abu guda biyu ko kiyaye littafin Allah da ahli baiti littafin Allah da ahli baiti ya ga dukkan waliyan da za ga sharifai ne jikokin manzon Allah ne shehu tijjani shehu abdul qadir jani shehu ali shazili na kashe bandi dukkan su zaka tarar da su jikoki ne na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce kiyaye shi illa al-maut ta bil qur'an nam maimuna wal balina wa man yadrib wanda yayi kasabin hasanatan ta'atan da'a nazillahu biha sunan za mu ƙara mashi kyau bi tad'ifiya inna allaha ghafurun allah mai gafara ne lizunubi shakurun mai godewa lil qalili ka kankani fa yadhibu zai ninka shi am bal yaquluna suna cewa iftara ala allahi kadiban annabi ya kaji ƙarya ne ga Allah bi nisbatil qur'ani ila Allah ta'ala yake dangana alqur'ani zuwa ga Allah kamar yadda suke faɗa amma alqur'ani ya ya shakiros ko larabawa ne masu basa kun san waka kun san komi ai annabi da yace daga Allah ne ku kawo ne qur'anin kamar shi mana tun ana ce masu su kawo kamansa aka ce su kawo aya goma aka ce su kawo aya ɗaya ya gagara to wannan ai wannan ku da kuke ce makareta ne ku da ba makareta ba ne ku kawo ya gagara fa in yashi Allah idan Allah ya so ya hakimu ala qalbika zai daure zuciyanka bi sabri da hakuri ala azahum bisa cutan su bi hadal qawli da wannan zance wa ghairihi da wannan sabakar fa'ala duk irin cutan da aka yi wa annabi a ce da shi ma hukaci a ce da shi dan dabo a ce da shi mawaki a ce da shi baya da cikakken hankali da sauransu Allah ya kare shi Allah ya kame bakinsa bai yi mummunan addu'a a kansu ba sai ka yana Allahumma hadi qaumi fa innahu la ya'lamun Allahumma hadi qaumi fa innahu la ya'lamun Allah ka shiryar da mutane na ba su sani bane ba su sani bane har akai a fasa masa goci a karya masa hakori yana shafe jini yana cewa yanzu mutanen da suka yi wa annabin su haka suna kauna alheri kuwa duk da haka dai Allah ya kayan bakinsa bai ce Allah ne musu ba haka zo aka kashe jikansa Husaini aka yanka shi jini yana zuba annabi ya faɗa za a yi haka to daga can aida ya ga dama zai masa addu'a Allah ya daura bakinsa su kansu ne suna dauke da kan Husaini suna dabiya suka gani a wani dutse a rubuce asarju ummatan qatalu Husaini shafa'ata jaddihi yawmal hisabi shin waɗanda suka kashe Husaini suna kaunan ceton kakansa ko ranar hisabi ga kan suna dauke da shi waye rubuta wannan suka ce ai tun kamin annabi ya zo wannan abin yake rubuce a haka to Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Allah yana son ka ya daura zuciyanka ba ka mun wannan du'a'i sai dai Allah ka shirye da su wa in wallahu al-badila Allah yana shafe barna allazi qaluhu wanda suka faɗe shi wa yaqul haqa yana tabbatar da gaskiya bi kalimati da kalmansa al-munazzalati abin saukarwa ala nabiyyi bisa annabinsa inna shi Allah alimun bi zati sudur ya san abin da yake cikin kirji bi ma bil qubur
wa huwa alladhi anzala kitaba wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaqulu sadaqati wa anzala Thank you.
وهو الذي يقبل التوبة من عباده Allah nan shi ne mai karɓan tuba daga bayansa minhum daga gare su duk wanda ya ce astaghfirullah astaghfirullah Allah ya ce na gafarta wa yafu an sayyiati yake yafewa ga barin mummuna almatabi abinda aka tuba mina daga gareta wa ya'lamu ya san ma yaf'aluna abinda suke aikatawa ba yadda zaka yi ka buya ma Allah Allah ya san duk abinda kake aikatawa bil ya'i wa ta'i ko tafaluna wa yastajibu alladhina amanu yana amsa ma waɗanda suka ba da gaskiya wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai yujibuhum ila ma yas'aluna yana amsa masu zuwa abin da suke roƙo wa yazidum yana ƙara masu min fallihi daga falalansa wal kafiruna kafirai lahum azabun azaba ya tabbata gare su shadidun mai tsanani duk sanda ka tuba ga ƙananan zunubai ka nisanci manyan zunubai ka tuba ga ƙananan Allah ce tun da ka nisanci manyan ƙananan ma na yafe maka na haka Allah yake yi na walau masanallahu rizqa da Allah ya yalwata arziki li ibadihi ga bayansa jami'in baki daya laba gauda sun yi tsagawa fil alli a cikin ƙasa walakin yunzilu bi tahbibi ko yunzilu yana saukarwa bi qadarin gwargwadon ma ya sha abin da ya so fayabsunuha ya yalwata li ba'li ibadihi sashin bayansa duna ba'li wa in shaw anil basil bagayu zalunci yakan faru an yalwata ya zo innahu bihi khabirun Allah shi masani ne basirin mai gani kamar yadda hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu yana ce Allah da hikimansa duk abin da Allah ka gani yana da hikima yanzu an ce kowa mai kuɗi ne na amfanin kuɗi kowa yana da kuɗi ba zai zama lebura ba za a zama lebura kowa yana da mulki na amfanin mulki bai da amfani to Allah yake cewa na ga dama ne da na yalwata ma kowa to na kudin bai amfani ba sai a ba wannan a hana wannan a ba wannan a hana wannan kai mara shi kana da bukata shi ma mai shi yana da bukata shi ba zai iya daukan gatari ya fasa ice ko ya gini ba to kai kana da bukatan kuɗi zo ka karba ka je ka yi masa to kaga hikiman Allah ne subhanahu wata'ala idan an yi kowa mai mulki to wa za a mulka ba wanda za a mulka sai wani talaka wani mai mulki ya fifita wannan ya fifita wannan da kowa kuma yana da karfi yana amfanin karfin wani ba ya da karfi sai ya taimaki wani to shine Anas sahibin manzo Allah yana ruwaituwa daga ubangiji ya ce Allah ya ce daga bayina muminai akwai wanda in ya roƙe ni wani ƙofa daga ibada Allah ya buɗe masa ni kuma na san cewa ni na bashi zai yi girman kai girman kai zai bata shi sai in hana shi ba zan bashi ba ni na sani ya ta roƙon hana shi a cikin bayina muminai akwai wanda shi roƙonsa kawai a bashi wadata abin da yake so kuɗi kuɗi Allah ce na san shi kuma gwamma in ba shi kudin da ya hana shi idan na hana shi kudin da talaucin zai bata shi akwai bayina a cikin muminai wanda ba abin da ya dace da shi zai talauta shi idan na wadata shi wadatan zai bata shi to ni nike shirya ma bayina don na fi sanin kowa da zuciyoyinsu ni allah ni ne masani mai ba da labari to anas sai ya kawo wani abu mai ban dariya sai ce to Allah ka ce waɗansu bayin ba ba abin da ya cancanta sai ka wadata su ni ba ina cikin su sai ce ya ubangiji ni ina cikin bayin da fa wanda shi ba ba abin da ya dace da ne zai wadata Allah karka talauta ni wata ala kulli halin ne ka sani yalwa daga Allah ne rashin yalwan daga Allah ne kuma da yalwan duka da rashin duka gaba ɗaya wata hikima ce ta Allah kai ɗin in ka wadatun wata rana ba ɗan ba zai amfane ka ba kai ɗin in ka zama ɗaukar ɗauka ba zai amfane ka ba sai Allah ya haka rabu da wujudin bi wujudin ka rabu da wujudin bi wujudin shi ne kamar misali ka ce na ƙoshi me yasa ka ƙoshi ka ci abinci ko ta ma a hakikan ƙoshin ai daga Allah ne shi ne abincin shari'a ne go sai zuwa mana azumi ba wa ke ji yunwa tun da zaɓe ba a ci ba wani yiwa to ka sani allah ne ke sa ƙoshin ba tuwo ba sa rai ne ke kawo shi yiwa sa rai in baka sa rai ba duk ba mu sa rai ba shi za mu ji yiwa ba amma da ba azumi ka kai karfe goma sai kace kamar duniya za ta tashi ko to ashe kenan duka ka sani Allah shine hakikin abu ko bai sano ina wa amina huwa alladhi yanzilu al-ghaytha Allah nan shi ke saukar da ruwan sama min bani ma kanadu bayan sun yanke kauna min zumrihi daga saukansa wa yanshuru rahmatahu yana shimfiɗa rahamansa ruwan sama wa huwa al-waliyyu shine Allah al-muhsin mai kyautatawa lil mu'mini ga mu'minai alhamidu abin mahmud abin godewa gare su na'am ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بثهما من دابة وهو على جميع يشاء قدير وما أكثركم لمصيبة ولا أكبركم لمصيبة ولا أكبركم ولا أكبر كثير وما
ومن آياته إن لك آيوين الله خلق السماوات والأرض هل تنسمي لك أسأل ka dubi saman nan dai Allah ya shimfiɗa shi ba inda za a ce yau sama ya bole ana gyara haka nan ƙasan nan duk nauyin da yake kan ƙasan nan ba inda za a ce ƙasar ta kasa ɗauka wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir shi Allah mai iko ne idan ya so ya tara saman da ƙasa a nada ƙasan a tara ƙasan saman a nade su duk gaba ɗaya fil lamiri taghlibul aqil wa ma asabakum abinda duk ya same ku hidabul lil mu'minina ana magana da mu'minai min musibatin na masiba baliyatin wa shiddatin baliya da tsanani fa bima kasabat aydikum abinda hannayen ku dai kasabi ne Allah yana so ya gaya maka inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim duk tsananin da kuka shiga mu muka ja inda Allah mu muka ja an sami Allah ya kyale an sami Allah ya kyale in ya kawo kuma mai ta ihu in ya kawo mai ta ihu ba irin sabon Allah da ba a yi masa wanda kowane irin abu ya cancanta ba akwai sabon Allah da annabawan da suka yi aka halakar da su kamar duwadi ana yi me Allah ya yi tauye modo an halakar da wasu al'umma don su wanne ne ba a yi karyata annabawa wanne ne ba a yi Allah ce duk abin da ya same ku ba ko kuka ja ko kuka ja ba ma musiba babba barin Allah barin Allah a koma ga tunanin wani abu shi ya dame ku mun bar Allah mun bar kaddaran Allah a'a in wane hau za mu za mu ji daɗi Allah ya ce ku ji in gani ku ji in gani ku ji in gani ai ta faɗa ai ta faɗa kai ma ba ka son gaskiya ba kai ma baka son gaskiya wallahi in yau zan yi aure zan yi kuri kai to ba masiba ga bawa kawai da kai gabanin Allah sai Allah ya barka duk sanda Allah ya barka da dabaran ka ka shiga uku ka ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil ha a lokacin mutum ya ce Allah za a mana alheri a mun san inda kake wai karka ce alkhairi kai a zaki dai wanda ake so wallahi ko ko gaja ko gaja gaya nan kullum shiga aiki kullum shiga aiki kuma an ƙi komawa ga Allah an ƙi komawa ga Allah maganin ayi istighfari ayi salati ayi zikiri ayi ta tuba ayi ta addu'a komawa ga Allah nan Allah shi ke da kyau shi yake da rashin kyau idan kuka koma gare sai ya kawo kyau din duk wanda ya matsa a wancan lokacin ya fi kowa shan wuya yanzu ko wanda ya matsa a bar Allah din a koma wani bangare ko ya fi kowa cin wuyan to Allah ya ce dai daga wurin mu ne fa bi ma ka sama dai dukun ay kasabtum min adh-dhunubi aw bi rabbil aidi li an akthar al-af'ali mafi yawan ayyuka tuzawul bihi da shi ake hannu amma Allah ya ce ko da kuka ganna haka na kawo muku wannan masiban wai abu an kasiri na kau da kai da yawa fa ina kau da kai da yawa falai da za alaiha ba a sakayya kai dan kankani ne aka dan dan dana muku wa huwa ta'ala akramu Allah shine mafi karanci min an yusina jazaa ya biyan ta sakamakon alahira wa amma ghairul mudhnibina fama yusibu min ad-dunya li rafi darajatihim to Allah na so ya ga maka ya an ji wanda ya kawo da kai da Allah ne Allah ya ce kai ka ja to wanda bai kai kawo da kai ga Allah ba kuma Allah ya ɗanɗana mara azaba ba shi kuma a don ya ɗaukaka darajar shi a lahira ne don ya zardan mumini kullum idan cuta ya same shi ɗan biyu ne ko dai a kan kare masu zunubi ko a ba shi daraja a lahira shi ne ce amma gairin musulmi na waɗanda ba su zunubin su kullum suna tare da Allah don shi fitina in ya zo da wanda ya yi da wanda bai yi ba duka zai haɗa ba ta kofin na ta nasu ji mana zalimin kun hasa wanda ya ja ba zai tsaya kan shi ba har wanda bai jan ba sai ya shafe shi to shi wanda bai jan ba Allah ya ce kai shirunka za ka kasa maka wa lahira wa ma antum ya mushrikina ya mushrikai ba ku zamo bi mu'jizina masu guje ma Allah haraban fil Allah a cikin kasa ba wa ma lakum min dunillahi min wali ba ku da wani majimanci ba Allah ba wala nasirin ko mai taimako ya tafa wa azabahu ankum wanda zai tunkuɗe azaban sa gabanin ku alhamdulillahi rabbil alamin
wannan yanzu yanzu ka
wannan yana tambaya ne ala gafat malam tambayan da yake yi shine sun kama tafiya wannan ba ni ci gaba ci gaba ciro sai ma zai yi sai ya baka sai maza kai sai ka
wannan tafiya ya kama su ne amma shi yana da yawa a cikin da suka je da ya kai su har lokacin sallah ya yi wannan abu da tafiya ya shi sai suka umarce shi ya mutu sallah kuma ya san yana da yawa wai yana da kunyan ta a kan yana da yawa sai shi da wani sallah waya ta kan da rashi da ya mutu to sallan shi bai yi ba nasu yayi ai ba sani ba ai ba sani ba nashi yayi eh shi ya sani shi ya sani amma su ba sani ba ko shi ne ya yi laifi tsakanin shi ya ɗauki laifin da yi sun sun tafi haka ba za su sake sallah ba amma da su sun sani shi sun san ya san jo ba zai yi ba da su suka san cewa yana da janaban suka kuma bin shi babu sani amma su ba sani ba shine ya sani shi ya sani to shi ya ɗauki laifin duka su kan sallar su ta yi
aka rubuta wannan yana da wannan kasar da ya kama shi ya yi tafiya a lokacin da ya zo garin a zuwan da aka ya yi kasar magariba ta zo kuce garin ya rikice za a yi ruwa sai ya tashi ya iya yin magariba a lokacin ya haɗa da ya sha yi shanne da kucin sa.
so kowane lokaci ne sallah yana da lokacinsa magariba yana da lokacinsa isha yana da lokacinsa ba yana kan tafiya ba ne ya fi sauka gari yake to din ya ga hadari ya hadari zai hana sallah ko ai ruhusa an yi rangwame a tara sallah a masallacin jama'a wanda ake taruwa ake sallan magariba da isha a wajen wanda idan mutane sun koma bayan magariba ma za su iya dawowa ba idan dai abin ya faru kamin magariba ne magariban ya zo ana yin ruwan kamar da bakin kwariya to an ba da dama a yi ruhusa a haɗa magariba da isha kowa ya tafi gida amma kana ɗakin ka kai kadai kai wannan a kowane lokaci sa kamar yadda nake gani yanzu ana kuskure wai da ganin hadari sai a kama jami to ka bari a yi mana da ganin hadari ba a ce haka ba a yi lailatul matsari ne ruwan ya sauka taɓin ya ina ko ina ana ruwa to idan haka ya faru in wani ya je gida ba zai dawo ba sai a ce an muku ruhusa ko haɗa magariba da isha amma da ganin hadari ruhu shi kenan sai a haɗa magariba da isha a koma a kama fira abinda makaranta makaranta Allah ya ba mu dadi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم والرسول الكريم الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحمد لله رب العالمين Allah ya